لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna matuƙar godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan lokaci don ci gaba da karatun wannan littafi na alfuduhul muyassar fi dawil kitabi was sunna a wannan halaka ta iyaye mata malamai masu karantarwa wanda za mu tashi albabul khamisu a ashara fi salatil janaza wa ahkamul janais babu na biyar na goma sha biyar wanda yake bayani akan sallar gawa da kuma hukunce-hukuncen abin da ya shayi gawa. Wafihi iddatu masa'il a cikin shi akwai matsaloli kamar haka. Na farko dai, aljana'izu jam'u janaza, jam'i ne na janaza. Bala ya bi fatahil jim wa kasriha da yi majimun fataha da kuma yi mata kasara ko a ce janaza ko a ce jinaza bi ma'ana wahid dukkan su ma'ana su daya wa qila bil fatih ismun lil mayyit in aka ce janaza sunan mamaci ne wa bil kasr ismun lima yuhmalu alayhi in aka ce jinaza suna ne na abin da ake dokan mamaci akai ko yambage lil insan ya kamata ga mutum an yi tazakkarar mauta wa nihayata fi hadhihi dunya ya rika tuna mutuwa da kuma ƙarshen shi a wannan rayuwar duniya fa yasta'iddu lidhalika ya shirya game da abin da ya shahi mutuwa bil amali salihi da aikin farin والتزود للآخرة da kuma yin guziri domin lahira wattaubatu min al-ma'asi da kuma tuba da dukkan abin da yake sabo ne wal min al-mazalim da kuma fita game da dukkan abubuwan da suke na zalunci ne da ya zalunci mutane watusannu iyadatul marid an sunnanta zuwa ganin marashi lahiya idan aka je ganin marar lahiya ba surutu ba ake yi ba surutu ba ake yi wajen ganin marashi lafiya wa tazkiruhu tauba wal wasiya shine a tunatar da shi tuba da kuma mai tunatar da shi ya yi ƙoƙari ya yi wasiya ya ashi fa'ida todera idan aka halarto masa da mutuwa ma'ana ya samu kanshi cikin magagin mutuwa yusannu talqinuhu an sunanta masa an sunanta yi lakkana masa faɗar mai la ilaha illallah a ce wani ko wance ko kokari da zama to ƙarshen maganar ka ko maganar ki ita ce la ilaha illallah wasu malamai suka ce shine kuma a rika fada har ya samu ya fada ko ta fada wa tawjihuhu lil qiblati a huskantar da shi ya debi al qibla fa idza mata in ya rasu sunna tabmidahu an sunnanta shafe masa idanu rihe masa idanu domin idanu suna budewa wal isra'u bi tajhizihi da kuma yin sauri game da shirya shi wa dafanihi da kuma turbuɗe shi almas'alatul ula mas'ala ta farko hukumu ghasalul mayyit wa kayfiyatu hukuncin wanke mamaci da kuma yanda ya kamata a yi masa wanka hukumuhu hukuncinsa gasalul mayyit wajib wanke mamaci wajibi wannan kuma li amrihi sallallahu alaihi wa sallama biki dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da cewa ayi mi ayi mamaci wanka to كما في قوله صلى الله عليه وسلم kamar yanda ya zo a faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil muhrimin ladhi waqasatuhu naqatuhu a cikin wanda yake da harami wanda ya faɗo daga taguwarsa ta taka shi ya mutu manzon Allah ya ce suluhu bi ma'in wa sidr wanke shi da ruwa da magarya wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim wa qawlihi fi ibnatihi zainab da kuma fadar manzon Allah a cikin yarsa zainab radiyallahu anha yace irsilniha irsilnaha thalathan kuma tawanka uku aw khamsan ko biyar aw sab'an ko bakwai ana abinda ake bukata dai adadin da zai iya sa a tsaftace mamaci wannan hadisi shi ma yana nan a cikin sahih bukhari da muslim wa huwa fardu kifaya ijma'an rilla ne na wasu na sauke ma wasu wannan shine abin da malamai suka yi ijma'i akai kayfiyatul ghusl yanda ake wankan yanbaghi an yuhtara li tafsil al mauta man huwa thiqatun adlun arifun bi akamil ghusl ya kamata a zaba ma ko do a zaɓa ma mamata wanda zai musu wanka ya zamanto mutum ne siƙatun yardadden mutum adalun adilin mutum arifin bi aka kamil gusul wanda ya san hukunce-hukuncen wanka wa yuqaddamu fi tafsir wasi ana gabatarwa wajen yi ma mamaci wanka wanda mamaci ya yi wasiya in ya mutu ya wuce wanka mutum ka hanyar mutu sai ce in na mutu wane ya mun wanka ko ta ce in ta mutu wance ta yi mata wanka to shi ake gabatarwa wajen yi masa wanka sun mal'akarab fal'akarab sannan makusanci da kuma mafi kusanci nan in babu wanda mutum ya yi wasiya ya masa wanka to sai a nemi na kusa da shi wanda yake zama kusa da shi ya yi masa wanka in ba wannan sannan mai bi mishi wajen kusanci sannan mai bi mishi wajen kusanci kal'abi kaman uba walcattu da kaka walibinu da ɗa ko? idan kanu arifi na bi aka kamil musulmi in dai sun san hukunce-hukuncen wanka da su ne kamata a gabatar wajen yi mamaci wanka illa in kuma ba su san hukunce-hukuncen wankan ba kudin magairafin mimman huwa alimin bizalika sai a gabatar da waninsu daga wanda yake masani ne game da wannan game da wanka والرجل يغسله الرجال namiji maza ya kamata su yi masa wanka wal mar'atu tafsiluha nisa mace kuma mata su yi mata wanka wa li kulli wahidin min az-zawjayn tafsilu al-akhar kowanne daga cikin ma'aurata guda biyu na da daman yi ma gudan wanka miji na da daman yi ma matarsa wanka haka mata tana iya ma mijinta wanka rajulu yuwassiru zawjatahu namiji zai iya ma matarsa wanka wal mar'atu tuwassiru zawjaha tana iya ma mijinta wanka wa li kullin min ar-rijali wan nisa'i tafsiru al-atfali duna sinni sabi'a kowanne daga cikin maza ko mata suna iya ma yara ƙanana maza ne ko mata wanka waɗanda ba su kai shekara ba ya mace namiji na iya mata wanka in mata kai shekara ba ɗa namiji mace na iya musu wanka in bai kai shekara ba wala ya juzu lil muslimi rajulan kana aw imra'atan tafsirul kafir baya halitta ga musulmi namiji ne ko mace ya yi makafiri wanka wala hamla janazatihi haka baya halitta ya doki gawarsa wala takfinihi ko kuma yi masa likafani wala salata alaihi ko yi masa sallah walau kana qariban ko da makusancin shi ne kal abi wal ummi kaman uba ko uwa ويشترط أن شرطا أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا ruwan da za a yi mamaci wanka ya zamanto ruwa ne wanda yake mai tsarki kuma ruwan da ya halitta wa an yi gassala fi makanin masturin amishi wanka a wuri wanda yake suturtacce ba a zauwa a fili ana mamaci wanka inda kowa ke gani ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتفسير الميت كما بايا كماتا wanda baya da alaka game da yi ma mamaci wanka ya halarci wajen yi masa wanka wanda bai da alaka game da yi ma mamaci wanka ya je tsaye yana kallon ana ma mamaci wanka wasu batul gusuli yanda ake wankan suffarsa shi ne hiya shi suffar ita ce an yada abu ala sariri gasalihi gusuli ma'ana ya aza shi akan gadon da za a wanke shi sun mai yastur aurata sai ya rihe al'aurarsa sun mai jarridu homin su ya biyu sannan sai ya tube shi daga tufafin nasa ba a tube mamaci ana ganin al'aurarsa sai a rihe a sa wani zane sai a rihe sai a jaye zanen a ɗebe wandon ma'ana a ƙarƙashin wannan tuhon da aka suturce al'aurar ko shi ne sun mai jaridu min siyabi sannan sai ya ma'ana abin nan tuɓe shi daga tufafinsa wai warihi anil uyuni sannan kuma ya lullube shi daga idanu fi hujratin ma'ana ya zamanto a cikin wani ɗaki ne au na hauya ko makamancin ɗaki sun mayar fa'ul gafil ra'asal mai sannan mai yin wanka sai ya ɗago kan mamacin ila qurbi julusihi kaman zai zaunar da shi summa yamurru yadahu ala batinihi wa ya'siru sannan sai ya biyo da hannunsa akan cikin shi yana tatsowa summa yunazzifu al-makhrajain bayan wannan sai ya tsaftace mafita mafita abin nan mafita guda biyu shine wurin bawali da wurin bayan gari sai ya tsaftace masa wa yunajji eh وينجي الميت أي وينجي الميت معناه يكام ممتشن رواه فيغسل ما على المخرج ما مخرجين من نجاسة يوانك أبن دي يكي أكل waɗannan ƙofofin mafitocin guda biyu na najasha sai ya wanke wadalika bilafsi khirqatin ala yadayhi shine ya ɗaura wani kyalle a hannunsa ko ya sa gam ko sun mai yanu wila gasu sannan sai ya niyyar wanka wai sami ya abaci sunan Allah ya wai wadi uku ya masa arwalla ka wudu isala kamar yadda ake arwallar sallah illa fil matmadati wal istinshaqi sai dai wajen kuskuren baki da shaka ruwa fa yakfil masaha ala al fami wal'amfi ya isa kawai mutum ya shafa bakin da hanci ba wai ya sa ruwa cikin bakin kuma ya sa ya tsasa a kawai shaye bakinsa da hancinsa summa yurassilu ra'sahu sai ya wanke kansa wa lihiyatahu da gemansa bima isidri da ruwan magarya au sabuni ko sabuni au gairi dalika ko wani wannan summa yafsulul mayamin sannan ya wanke ɓangaren dama sun malmayasir sannan ɓangaren hagunsa sun mai kammila husla baƙin jishin sannan ya cika wanke tsoron jikin wa yi sahabu an ya lufa ala yadihi khirqata halat tafsir an so ma'ana ya lullube hannunsa da wani kyalle ko ya sa gam a lokacin wankan wal wajibu ghaslatan wahida abinda an wajibi shine wanka daya idan hasala bihil ilqa in dai tsautatuwa ya samu da wanka ɗaya to ya isa wal mustahabu abinda aka so shine salasa wa salatu wanka uku wa in hasala al ilqa idan tsautatuwa ya samu to shikenan wa yustahabu an yaj'ala fil ghaslati al akhira kafura an so a wanki na ƙarshe a sanya kafo summa yunashafu al mayyit sannan sai a shahe mai lema ga shi mamacin wa yuzilu alaihi ma yashra'u idalatuhu a gusar mai da abinda aka shar'antar da a gusar da shi min al-azafiri nan akaihu wa shu'ur da wasu gasussuka wa yudaffaru sha'arul mar'a gashin mace kuma a tumke shi a yi mishi tumka uku wa yusdalu min wara'iha a zubo shi ma'ana a zubo su bayan wa idza ta'azzara ghasal al-mayyit idan kuma yi ma mamaci wanka ya mamaci wanka ya zamanto yana da wahala li adami wujudil ma saboda ba ruwa aw kana yani muqatta'ul jism bi haraqin wa nahwi ko kuma a jikin shi ya kakkace ya caccabe saboda gobara ko wani wannan fa innahu ma'ana yammam biturab sai a mishi taimama da kasa wa yustahabbu liman ghasala mayyita anso wanda yayi mamaci wanka an yaktasila ba'da tafsil shi ma yayi wanka bayan ya gama masa wanka wannan mustahabbi to haka ne sai al-afdal ko eh al-mas'alatu thaniya man yatawalla al-ghusl na'am to nan za mu dakata da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh